لا ولي التابعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وفي شرح صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة hudu ga watan rabi'a ne awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annaba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya darasi na ɗari da tamanin da ɗaya za mu tashi darasi na ɗari da tamanin da biyu a wannan rana mai albarka sannan muna cikin kitabun jihad hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da tara mara ya ce babu gazuwar hudu babu da yake magana akan yakin uhud yakin uhud an san ya afku a shekara ta uku bayan hijira an yi badar a shekara ta biyu bayan hijira tsakanin musulmai da mushrikai aka yi yakin uhud dan Allah ya sauko ta ya saukar da ayoyi wanda suna na ana biyar su har kiyama ta tashi ayoyin da suke magana a jere akan yakin uhud kusan ayoyi hamsin da takwas tun daga wa in ga dauka min ahli ka tubawwi lil mu'minina wa qa'ida lil qital daga nan ne da labarin yakin uhud ya fara za a ta gaya ma mai faru da gwagwarmaya da aka yi sannan Allah ya yi mana bayanin dalilin da ya sa wato aka yi yakin hudu ma kana lahu ya gara mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha min at-tayyib wa ma kana lahu liyudli'akum ala al-ghaybi walakinna la yastabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi sai ce wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim da ba ya koki da kowa zai narke da irin sa Abdullahi dan Ubay dan Salul kun fi kowa cika baki a bada Annabi da sallallahu alaihi wasallam dan sai na Abubakar diriya mai da su baya domin sun fi su magana sun fi su baki amma da yake Allah shi ta miji yake wali ma inna Allahu alladhina amanu wa yamhaqu al-kafirin Allah yana rerewa to shine haka ya mana yakin Uhud حديث سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه انه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم اما تتنبيه akan miki wani rauni da aka yi wa annabi kira da amince Allah ya tabbata a gare shi yau ma uhud na ranar da aka yi yakin uhud fa qala sai ce juriha wajhu nabi sallallahu alaihi wa sallam an yi wa fuskar annabi alaihi salatu wa salam rauni wa kutirat rabaiyatuhu sannan an karya mar haƙoransa rabaiya sune wayannan fiƙoƙi waɗannan na gaba guda biyu shine a sanayin auliya sai kuma masu bin su guda biyu sama da ƙasa shi ma bayan na bayan na sama da na ƙasa to su ma na gefe guda hudun nan sai ake kira rabaiya dan hudu kenan to an karya wa annabi shine fiƙa ko yawa don karya annabi alaihi salatu wasalam na ba'iyarsa a yakin uhud to sai ce wa hukimatul baydatu ala ra'si sannan an karya mata hular kwano kaga tana da kusoshi a cikin ta aka da fi hular kwanon kusoshin suka shige maka shine ai kasru shay'il yabi wal ajwab shine an karya mata wannan hular kwana a gefen kan sai da ya shiga kansa فكانت فاطمة رضي الله عليها السلام نانا فاطمة الله أمنت الله يثبت أغريتا تغسل الدم da ta ga yadda jini yake tiban annabi alaihi salatu wasalam to jima ya ce da an samu jarrabawa babba wasu kun ga hasin tafi madina suna kuka cewa annabi ya bar duniya ya rasu wani sahabi ya kalle shi yace to kun annabi ya rasu ne za mu da gida ne bayan mu koma duk akan je ba can ba to shine fa suka tsare kukan kura shi ma a wannan karan suka dawo a karan fari shi ma sai da aka yi mutu shine aka yi wa sahabbai saba'in da wani abu shahada kuma dalilin jiya na ya bada umarni a jabal ba har yanzu ka je madina za ka ka kalli dutsen huda a gefe sai a nuna ma ce wannan shine jabal ba. inda annabi yake ko tsaya a nan karku sauka ko gani kuka yi tsaye na sauka a kan mukan wanda ya sauko haka annabi saboda mun yi nasara kan wanda ya sauko to amma ana fara yaki musulmi suka fara galaba sai kawai kafirai suka rika gudu suna yadda wato takogunansu da sulki kuma duk na gwani sai wasu ka tsaya ɗiba su ma wannan na kan da annabi ya ce ko mai ba da kansu sako kawai sai suka ce ga ji an fara an gama yaƙi a sako a ɗibi gani ba wasu ka ce a annabi ya ce ko mai ba da kanmu sauka to wannan dragin din da suka yi ana ta ja'in ja kawai majority wanda suka rage wasu mutum bakwai ba muskai goma ba duk suka farko to shi kuma Khalid bin Walid bai mutum da yana kan kasa Allah ya bashi strategy na yaki dama tun da aka zo yaki ya kalli wannan gurin ya ce ba fa za ni nasara ba inda waɗannan kawai ya tsaya da ya tawaga su ai kaɗan a gefe su ba su shiga ba suna sauka ku yake to ba ana hawa ko suka riƙewa musulmi kisan gilla shine Allah ya ji awala ma asabatkum musibatin qad asabtum mithlaha qultum anna hadha ji Allah ya ji ne qul huwa min indi anfusikum ku kuka janyo ku me yasa an ce kada ku yi shi annabi alaihi salatu wassalam wa yaqima inda amri wa nahyi ne idan yace ayi abu yi ake yi yace kar ayi bari ake duk hankalin da waye ne wayo na duniya ya zo ya kokari ba ba ya dade annabi ne yace ayi ku ji ba duk wajin iya magana ta ba za a yi zaka ba wallahi na annabi za a shi ne kawai magana daya to saboda haka wanne ya janyo innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani inna matajallahum shaytan bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum amma Allah ya yi mu yawa to saboda haka shine abin da ya faru na na Aisha da ta Fatima da ta ga jini jiri na diba annabi alaihi salatu wasalam zai fadi ga jini ya ki tsayawa to mafi yawanci abin da ake faɗa in mutum ya rauni in dai ba sai da jini ba zai iya mutuwa saboda haka sai ta samu ne ga shi na ana gaya mana tafsirin da mata zo tana wanke ma jinin wa aliyun yumsik shi kuma sai na ali yana tare inda ya ga jini na bulbulowa sai ya danne gurin haka yake la haula wala quwwata falamma ra'at ya inda ta ga annad dama la yazidu illa kasara jinin nan ba abin da yake kara an ba yawa ba kawai da duwa yake haka za ta hasiran sai ta samu tabar makaba ba tabar irin ta kaba ba a haraka ta kona hatta sara da madan yana zama toka har sai da ya zama toka sun ma arzaka to sai ta zo ta nana shi a gurin da jinin yake zuwa ka duba wata cikakkiyar likita da ta nana gurin da jini yake zuba ai arzaka faccan saka da mutum jini ya tsaya eh na na ba ba ta ita ta fara kawo wannan dabara sai jini ya tsaya wanda wani kan saraka kuma lahu adahu idda hutunahum bi ilmi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri ka gani Allah ya gaskata muku alƙawarin ku yayin da kuka fara yi musu ɗiban karan mahaukaciya da izinin Allah da Allah an gane ku hatta yi za mu shirki ma sai da kuka samu karaya shine ta wannan abin da suka rika yi wata na za a tun filamu kuka rika jayayya a kan al'amari wa saijin kuka saba min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku me kuke so shine ganima ya Allah yake minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai wanda suke san duniya akwai masu san lahira ثم صرفكم عنهم ليبتليكم sai Allah ya juyar da su gabarin ku ya juyar da ku gabarin ku kuka daina kaje su yan suka koma kaje liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku amma abin da zai burge ka ayar sai Allah ya ce wala kada a ba ku amma ba Allah ya yabe mu shikenan wallahu zu fadlin ala almu'minin Allah ba ku tun falala ne akan mu'minai ka gani kai zaka zo a matsayinka na musulmi me gun tsari na magabata ka ce sahabbai sun yi kuskure amma wanda aka yi kuskuren ya ya ce ne da aka kai shi kenan kawai faranta kan ba wani yanzu za ku tattauna da shi ka ce wai sahabbai ba sun yi din amma wanda aka yi wa ya ya ce shi kenan kawai karatu kaga ba dogon karatu sai dai so yake zage su da ba Allah aka yi wa laifin nan kuma yace ya ya ce shi kenan kaga wannan hadisin yana koyar da mu abubuwa da yawa shine abin da ba a so mutum ya yake mummunan kashi hadisi na gaba ana Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu kana Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace ka anni anzuru ila annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ni ina kalla annabi alaihi salatu wasallam ya haki nabiyyan min al-anbiya yana ba da labarin wani annabi daga cikin annabawa wannan fa wato tawazu ne na annabi labarin kansa zai bayar amma sai yake cewa shi ne shi ne malamin jini yake cewa ya shi annabci labarin kansa yake bayarwa amma sai yake wani annabi cikin annabawa ba za ku ji abin da ya faru kai ma za ka yi ta shi ne zarabahu qaumuhu mutanen sa suka dake shi ba dimahu suka yi majina jira wa huwa yamtahu dama an wajehi yana share jinin daga barin fuskarsa wa yaqulu yana cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun waye banda annabi alaihi salatu wasalam dini Allah ka gafarta wa mutane na domin har yau ban san ba ka sai ba daifa zatin da yake mun fara aka ta wawa yin ka tara hanyar ka rika jifan za ka hukka za man kafa da kai jini yana diwansa amma yace waye ce Allah ka gafarta wa mutane na har yau ban san waye ni ba shi da annabi ya ce ni ba aiko da matsayin mai tsinuwa ba annabi ba tsinuwa yake ba Allah ya tsinewa da annabi ba mai tsinuwa ba haka yake ba aiko ni la'anan ba haka annabi ya ce ni ba aiko ni dan rika tsinewa mutane ba dabba in annabi ya ji ka tsine mata kuna tabiya zai ce a tsaya waye tsine wa dabbar da wani tutire ta daga cikin dabbobin kar tsinuwar ta ta shafi tabu sai daga cikin dalilan da ya sa magabata su yi cewa aljaru qabla dari aljaru qabla dari ka fara duba makoci kafin ka sai bibi a mu kuma yanzu ina zai ga guna kawai su kuma aljaru qabla da ina ne yake a jiyar ina ne bakin titi shikenan amma su magabata ba waye makoci shine kawai ba wani shine kawai ba wani in ka je kai makoci wanda da mata gidan da ya'yan gidan kullum sai an karya da jariya ƴaƴan ka sai sun koya wallahi ko kowa yake sai sun koya kullum sai an karya da jariya wani malami ya zo zan mai interview na ta tambaye shi zan dauke shi a makaranta nake ba to kaga yara na shekara su hudu nake na rance ba da Allah a shekara hudun nan ba taɓa mun zagi uku ba ba mun zagi a makaranta nace kuma har yara dan za ga wani malamin zai koyar da yara sai ya zage nace to wanda zage tabbata lalle abin da yaro ya ma karka zage domin koya yake kana yi to zai dauka ko bai yi ba to ka koya ba to wannan shine to sai yace to kaga wannan hadisi yana koyar da mu yin hakuri dangane da abin da zai shafi musulmi ta hanyar da'awa a harkar da'awa sai kai hakuri za ku rika jin labaran hafta ba wai na baga har malaman mu ne yanzu manya suna baka labaran irin gogor mai da akai sai ga mutum yayi hakuri abubuwa da yawa sannan wajibi ne ma ka jure wa cutarwa dangane da abin da ya shafi da'awa wajibi ne babu tidadi gazabillahi ala man qatalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam babin da yake magana akan tsananin fushin Allah akan duk wanda Annabi alaihi salatu wasallam ya kashe shi da hannunsa sai aka yi mafi sharrin mutane shine wanda ya kashe Annabi ko Annabi ya kashe a wannan sun fi kowa tsaya kan Annabi ya kashe ka da hannunsa ka kashi ga uku ka kashe Annabi nan ma kashi ga uku wanda suka yanka Annabi ya haya sun shiga uku tun lalace wanda suka yanka annaba 40 dona a barana bani Isra'ila sun shiga uku tun lalace عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله annabi jira da mun Allah tabbata a gare shi yace fushin Allah ya tsananta ala qaumin akan wasu mutane da fa'alu bi nabihi ya hayya kai wanda suka yi wa annabinsa yushiru ila rabaiyati sai annabi ya nuna hakorin da ya bude yace duk mutanen da suke wa annabin su wannan abun fushin Allah ya tabbata akan ya nuna hakorin da yace wannan suke wa annabin su irin wannan yace fushin Allah ya tabbata akan ba ma su kashe shi ba idan da zababullahi ala rajulin yaqtuluhu rasulullah fushin Allah ya tabbata akan mutumin da annabi ne ya kashe shi da hannunsa waye annabi ya kashe shi da hannunsa a ko shi a tarihi gashi na hadisi yana da tarihi da barin karin da hadisin wata kila ku tuno an gane ko to shi ne yace yaqtulu rasulullah fi sabilillah kuma zai daukar kalmar Allah a fajan fama annabi ya kashe ka wallahi kai wutar ka ta musamman ga zafin suka da annabi ya ka mutu ga kuma zafin wutar da za a zauna waye annabi ya kashe shi annabi alaihi salatu wasalam ai sai mutum sai ya taba kashewa ko waye na'am eh ai ya zo a hadisi ba akwai shi asira akwai hadisi wanda annabi ya kashe shi wanda wannan rike shi ake cewa wanda annabin Allah da shi ya kashe shi da hannunsa zaka ji ana faɗa cewa annabi ya taba kashe kowa da hannunsa ba sai mutum daya نعم ko an ban gari malam Ahmad don daga hijiru shi kenan malamin jira ne Ubay bin Khalaf wannan shine annabi ya kashe da annan abin da ya faru da aka je yakin Badar an kama Ubay bin Khalaf ba Ubay bin Ka'ab ba ko ubay bin ka'ab bawan Allah ne sahabi ne ubay bin khalaf kuma akwai umayyah bin khalaf ba to ubay bin khalaf lokacin da aka je yakin badar an kama shi yana cikin burtunonin yakin ku suna a yakin badar akwai wanda an fansa aiko a ta bangaren kafiran an ba su dama su zo su yi fansa in dai za ku biya to ubay bin khalaf yana cikin al'asir burtunonin yaki sai aka kama shi a yakin badar da aka zo kafirai in wanda suka fanke shi to shine bayan an fanke shi sai alwaji ya na rantsi da Allah ina da wani ina da wani doki ina da doki yace wanda kullum buhu guda nake baki na kwaya abin nufi na dawa cuta nake ba kaza ana so dabba sai karfi cuta ake mata ko to yace kullum buhu guda nake baki na dawa yace na rantse da Allah a kansa zan kashe Muhammad ya faɗi haka sai a kansa zai kashe Annabi alaihi salatu wassalam to Annabi sai ya samu labari sai Annabi ya ce bal ana aqtuluhu insha Allah ko kale jini zan kashe shi da yarda Allah to da aka zo kaga shekara ɗaya da wannan magana sai aka zo yaƙin Uhud an yaƙin Badar a shekara ta biyu sai ga yaƙi yaƙi yana ta yi wa dokin da tsutsa ka san ko dokin da aka yi za ko nota shi da ni da dawa ai ya zama abin da ya zama irin do da wakan galaji ma da kake gani da marigayi ka ga doki malam yadda ka san giwa duk yake ka gan shi kuma ka tsarfa ga girma saboda haka sai ce lokacin da aka zo yakin Uhud sai annabi ya kalli sahabbai ya ce wa sahabbai ina jin tsoron kada ubay bin kalab ya biyo ta bayana tunda kun ga ga magana da yi a baya da kun ganki ku gaya mu haka annabi kuna ganin ubay bin kalab ku gaya mu to kun san abin da yasa annabi ya ce a gaya ma domin shi baya waiwayi annabi baya waiwayi yawwa saboda a filin yaki ma annabi ba wai a sallah kawai ba wai a tallata aka yi kaga idan aka zo mu yana gani ta baya ko wannan shine kututiyarsa to a wajen sallah kuma annabi baya waiwaye domin waiwaye alama ce ta matsori Rita baya waiwaye shine dalili wani zai ce me dalili sai dai annabi ya juya gaba daya amma baya waiwaye je aina a ba ga irin dabbobi dabbar da kaga ba ta aka yi kai ko tsuntsuwa yanzu tsuntsu ba wai dabba ba ko tsuntsu yanzu ka aje gero ya sauka yana ci za ka baya sarki kai kawai yana ci yana daga kai ne kuma ya kalla hagu da dama ya kalli haka ce yi tsoro da ya kan wani ya kama to haka ta dabbobin da in kana kallon rayuwarsu za ga kullum a tsorace kowa yake eh suna zuwa idan ya dan ji ya kalli ne koma nan yana jin motsi ya guje kuma dawowa haka ce wannan alama ce ta mutuwa domin ka san akwai wanda zai ke cimma to ana wannan yanayin annabi alaihi salatu wassalam yana cikin wani wato ke wani kwari kawai sai ga sai ya hango ubay bin kalas akan dukinsa yayi shiga gaba ɗaya ya lullube jikinsa da sirki ko ina karfi ne a cikinsa idan an harbo wani abu ba ba zai taba shi ba saboda ya yi kyakkyawan jini kawai da ya zo sai rika cewa aina muhammad aina muhammad yana ta gaya wa mutane yana cika baki la na jautu inna da ka ji wata kalma aina muhammad la na jautu inna da in dai ya kubuta to ni ma ba zan kubuta ba wato abin da biji ne ko ni ko ji yana ta faɗa wannan kalmar Musa bin Umay mataji ne yana jin wannan kalmomin da yake fara sai ka sabu sai ka sa to ya bi gigarji shi ya kaje Musa bin Umay farkon jakada a mugudin saboda haka yana zuwa Ubay bin Kalab ya bi gigiri ya je ka lahira yayi jihada ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda shi Mus'ab yana gaban Annabi yana ba Annabi kariya sai ga da yazo ya da Annabi bare tinkare shi to abin da ya zama kenan ya kashe Mus'ab sai mutane suka cewa wato ya Rasulullah ga nan ya matso kyale mu da shi ga nan ya matso ka kyale mu da wani daga cikin wani daga cikin me je ya afka wa da ya ma'aikin Allah saboda haka duk da haka annabi ya tukura da shi shi kuma yana ta kutsowa yana zuwa kusa da annabi alaihi salatu wa salam yana zuwa sai yace ya kaza aina tafiru ya kai maka yace na zaka gudu ka duba kalmar ina zaka gudu ya faɗi wannan kalmar mara kyau annabi alaihi salatu wa salam lokacin ko makami babu a hannunsa sai ce wa wani a kusa da shi da ake kira alharbu ibn summa yace ban makin ka maki ya karba sai bi ko mun ya karbi wannan makin wasu malamai suka ce a gurin Zubairu bin al-Awwam domin su ne a gefe Zubairu da Bikidad bin al-Aswad su suke wa annabi ayi fukafukai ko yawwa a gurin sa ya karba da annabi ya karbi wannan kawai sai dan tsikari da ya kai wa Ubay bin Kalab duka da ya same shi ba dan tsikarin sa yi bai buka da gurin allura inda ya dan same shi bai buka inda allura za ta tuka ba amma wallahi wannan abin ya sa ya rika ihu ihu yake yadda ka san irin bijimin sannan yana ihu bayan an zo ya gudu don da ya tsikare shi sai gudu da ya koma cikin mutanen da ana cewa da shi kai bai bai ba wani rauni ba dan kula sai ya fita allura ba yana cewa katalani wallahi muhammadin katalani na rantsa da Allah muhammad ya kafe yana taba da wannan kalmar yana taba da wannan katalani wallahi muhammadin sai suka ce da haba wallahi fuadu sai suka ce wallahi ka samu tabon hankali ba wani kake kada kai ba wani ciwo a jikinka dan kun kwarzalewa ce kawai bai bu da allura aka kwarzane ka ba sai ce na rance da Allah ciwon da nake ji da za a dora mutan garin ku gaba daya sai sun mutu inji ubayi bin kalam eh ayuwa azaba ce ta gaci yace na rance da Allah da za a dora mutan garin ku gaba daya kowa sai ya mutu saboda haka sai mutu a wani guri da ake kiransa sare suna koma kafin a koma gari ma ya mutu saboda wannan shekarar sun da ta shiga eh da wutar da annaba ka an gane ko to wannan shine ubangiji na kallon kun ji wanda annabi ya taba kashewa dukan da annabi ya kai war inda ya same shi bai ko tsira allura ba kun ga ko ya shiga uku ya ja wahala a duniya kuma zai ci gaba da janta a cikin wutar jahannama inda ya bari annabi ya kai hannunsa kansa babu malaki annabi sallallahu alaihi wasallam ne azal mushriki babu bayanin da yake bayani akan abin da annabi ya haɗu da shi na daga cutarwar mushrikai wal munafiqina da munafikai an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli inda albayt annabi kira da mun Allah tabbata gare shi ya kasance yana sallah a wajen Ka'aba wata rana wa Abu Jahl wa ashabul lahud lutu da Abu Jahl da shi da yan tawagarsa kun sai yana da wuce yan tawagar su shida sai manyan ana da suke bara ma baya saboda haka suna zaune tare da shi idda da ba'dhum li ba'd sai ɗaya daga cikin su suna cikin Ka'aba yana zaune sai wani daga cikin su yace tashin ya ga ya tashi yace ayyukum yaji'u bi salati zuri bani fulan waye zai je zo mana wa zai je ya kawo mana mahaifa mahaifar tsohuwar taguwa ta banu fulan ta wato kabilar usuwa ne fa yazahu ala zari muhammadi yazo ya dora wa annabi alaihi salatu wasalam a gadon baya lokacin da yake sallah waye zai je mana wannan aiki idan ta da yin sujjada aka tambaya su wannan manya annan ne ba su tambaye sauran kafirai ban ba ta a cikin kaum sai suka aika wanda ya fi kowa tsiya tsiya a cikin su da Allah ya ce idan ba ta a cikin hako sanda za a kashe annabi shu'aibu ma ake so a kashe shi ai ka ga abuwan annabi lut taguwar annabi lutu ai kun ga cewa kai wa zai iya zuwa ya kashe ta sai ku dari ya je ko annabi salihu abuwan na kace salih annabi salihu lokacin da za a je ai kaga wani ne bugi kirji yace shi zai iya shi yafi kowa rashin mutum amma ne yasa Allah ya ce a bisu suke yi saboda ai da sa hannu sai Allah ya ce gaba ɗayan su ne to shi ma wannan wane ne yafi kowa rashin mutunci da zai tashi waye mafi tsiyar mutane a cikin ku da zai ji wace sai suka aika wanda yafi kowa tsiya kai fa ja'a bihi ya je ɗauko wannan mahaifa ta tsohuwar tsohuwar rakumi ko tsohuwar tsohuwar taguwa barzara ya duba a ta ta jada nabi sallallahu alaihi wasallam a sai da ya bari annabi ya sujjada wa za'ahu ala zari baina katifai sai ya dora annabi a gadon baya mahaifa fa ta dabba tsohuwar dabba ya je ɗauko dora annabi a gadon bayansa la hawla wala quwwata illa billah na'am shi ma wannan kaga a ta a tafsiri malamai suna kawo shi sunansa wane ne wanda ya je tsora annabi mahaifan da wanda ya fi kowaciya shi ke kira aukubata ibn abi mu'ayyid ai aukubata ibn abi mu'ayyid din nan siyasa ba ɗaya bace akwai sura rabba ibn abi mu'ayyid shine yaje shine wato idan ba ta a hatin wanda ya fi kowaciya yaje tsora annabi a gadan baya to me ya faru wa za'ahu ala zari baina katfai ya dora ma a gadan baya tsakanin kafada nan kusa da wuya kenan ya dora ma wa ana anzuru yace ina kallo la ughayyiru shay'an injuwa Abdullahi bin Mas'ud yace ina gani amma ba zan iya canja komai ba ba abin da zan iya yi ina kallo haka wa annabi wannan yau wallahi ba abin da zan iya yi law kana li mana yace da ina da karfi da abin da zan iya hadawa to da na yi kare yake fa ja'alu yadhaku su ko wannan mutane ɗan bakon da Abu Jahil da wato ɗan tawagarsa za ku ji sunan su yanzu suka rika shi ka dariya wa yuhilu ba'du ma la ba'd an gane ko takin suna ina abin nan da ana cewa suna tabawa wannan takin yanzu wannan wato dan dariya wani haka sai yake kwanciya an yi wa annaba abin da ake so abin da suke so wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sahu annabi yana sujjada bai dago kansa ba har a wannan lokacin sun magana da ne yace Allahumma yana wannan abin da yaji ya san zuwa yaji yace Allahumma alayka bi quraikin ko kina yi tsallake na'am hatta ja'atu fadima a sai da yasa na fadima ta zo fa tara hat an zabi ta dauke wannan mahaifar ta wurgar daga bayansa farfa rasa ya dago kansa sun makala sannan yace Allahumma alayka bi quraish ya ubangiji ina hada ka da quraishawa ثلاث مرات اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش يا ubangiji ina hada ka da quraishawa Allah kai mun maganin fa shakka alayhi ai ko na abu ya tsananta a garin inda a alayhi tunda annabi ya mutu bakar addu'a bi kenan ta hauki kale ce wa kanu yurauna sun kasance suna ganin annad da'awata fi zalikal baladi mustajaba ko cewa duk addu'o'in annabi alaihi salatu wasallam idan yayi a wannan garin su ma sun san karɓaɓɓiya ce sun san to ta ta kama su sun masamma sai annabi ya rika kiran sunan Allahumma alayka bi abi jahl ya ubangiji ina hada ka da Abu Jahl kai mun maganin sa shine kogan wa alayka bi utbata bin rabi'a ya ubangiji ina hada ka da utbata da rabi'a kai mun maganin sa wane mutum sannan kefe wa shaibatu bin rabi'a da kuma shaiba da rabi'a wal walid bin utba da walid dan utba wa umayyah bin qalab da umayyah dan qalab wa uqbah bin abi mu'ayd shine dan duniyar nan da uqba dan abi mu'ayd wa adda tabi'a ne da yasa ba mutum bakwai walam ya hafazu an gane ko mutum bakwai ne zai ce ya kawo shi da amma bai kiyaye na bakwai ba shine ruwaya da kiyaye ya manta na bakwai ala yace fa wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina yake hannunsa لقد رأيت لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعة في الكليل لا رأي إلى الله لا قوة نند عن نبي عن بتسونن نند عكي ياكم بدر قبائل ستنفادي أن إبو قاوة جنس أن زبع السن والنبيجة tunda annabi ya zo yana kira ya walid bin utba ya umayyah bin khalaf ya abu jahl alam tajidu kalami kana haqqan kin ba ku samu zance na da nake gaya muku cewa gaskiya bane shine sai na umar ya rasulullah ba fata jin kai ce wallahi ma antum bi asma'i minhum na rantsi da Allah ba ku bi su jin me nake faɗa da yanzu shine hata da ya waƙi na ja kawo baituka anan ya waƙi cewa lallai wato annabi alaihi salatu wasalam ya jefa su a cikin rijiya sun shiga cikin wato tsaka mai wuya kuma Allah ya dawo musu da ransu annabi ya gaya musu maganganu don su ji zafin abu sannan aka kuma wato tafiya da ran an da da ran ne don su ji me annabi yake gaya musu saboda haka waɗannan su ne to kaga hadisin yana bayani akan yadda annabi yake da juriya wajen ne wato wajen jura cuta mu ji hadisi na gaba عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت للنبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة الله يقارى متى إذا تتي تاتي وأنه عليه الصلاة والسلام هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أهل shin tun da kake kuwa akwai wani rini da ya taɓa zuwa ma wanda ya rufu mafi tsanani fiye da ranar odu duk a kwanakin da Allah ya baka wata rana ce ta ranar odu tsanani a gurinka sale yake da kadi laqitu min qaumi min qaumi kimalaki annabi ya kalle da yake da yake kai ai na haɗu da abin da na haɗu a gurin mutanen kira na odu tabbas mutanen gida yana nufin wa ɗan kabilar wanda ke tare da su wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawm al-aqaba yace mafi tsananin abin da na haɗu da shi ne wato fiye da wannan shine ranar da aka yi aqaba da ra aqaba da ake fada a jira idza aradtu nafsi ala ibn abdiyali bin abdullah yace lokacin da na bujiro da kaina zuwa ga wanda ake kiransa abdiyali bin abdullah falam yajibni ila ma arati bi amsa mun abin da na bujiro mar da shi ba a wannan daren yace ban dalatu wa ana mahmumun ala waji yace na tafi ina cikin damuwa shine mahmum kana ganin fuska ta ka san a dama nake falam astafiq ban farka ba illa wa ana bi kalmi sa'ali sai a gurin da ake kiran sa kalmi sa'ali ban farka ba sai a wannan gurin wannan wani guri ne wani dutse ne kankani daga cikin manyan duwatsu ake kiran sa kalmi sa'ali amma miƙati ne na ahli najid mutanen najid a nan suke miƙatin su dan wannan abin da suke nufi ma anan cewa aka yi wato wa ana mahmumun ala waji ma jan gurin kai falam yujibni ila ma aratu fadalatu wa ana mahmumun ala waji yace a lokacin sai aka yi saboda damuwa annabi yana tafiya ne ma ji kansa ne take na zakewa kawai tafiya yi yace bai tashi an kara ba sai ya samu kansa gashi daidai wajen wannan miƙatin na mutanen nabi shine kan mutane yace fara fara fa'atu ra'asi shine wasu ba da suka ce shine lokacin da yaje aka yi da'ir kenan lokacin da wawa ya suka jefi ji a da'iba yace kawai ina wannan gurin ina daga kaina fa idza ana bi sahabatin sai na ga wani jirgiji kada azallatni ya lullube ni ga rana ana yi amma min inuwa ina wannan yanayi fa nazartu sai na duba fa idza fi hajibri sai a cikin jirgin kawai sai na ga hadda mala'ika jibril an sako an lullube ni bana da ni zai malaika jibril ya kira da faɗa da yake inna allaha qad sami'a qawlu qawla qawmika laka wa ma radu alayka ubangiji ya ji magana da mutanen ka suka yi ma da martanin da suka mayar ma wa qad ba'atha wato wa qad ba'atha ilayka malakul jibal Allah ya turo ma mala'ikan da yake kula da duwatsu litamurahu bima shi tafi daga umarce shi akan abin da kake so duk abin da kake so a muku za a yi fana da ni malakul jibali bayan malaika jibril ya gama magana kawai sai malaikan da yake kula da duwatsu sai kira annabi alaihi salatu wasallam fa sallama alayya annabi ya ce yi mun sallama assalamu alayka ya rasulullah thumma qala ya muhammad sai ya ce ya muhammad fa qala sai ya ce zalika fi ma kita wannan duwan da kaga nayi fi ma kita Allah ya turo ni ne ka zaɓa abin da kake so in utabbika alayhim al-akhbar wato akshabai idan kana so wayannan duwatsun guda biyu manya za mu haɗe su gaba ɗaya shine al-akhbar wasu manyan duwatsu ne a maka an gane ko yawwa ban ba ana ku kenan ko fa qala zalika fi ma jita nan kuma fi ma jida ita ma ruwa ya tayi cewa cikin abin da kake bukata sai kuma ba ma jida me kake so idan aka yi ana ruwaya nan kuma cikin abin duk abin da kamar a ce a wajen ya ce ba duk abin da kake so shine fi ma jida ba ma jida me kake so kamar wannan ruwaya ma ta fi karfi malam mama fi ma jida ba duk abin da kake so ba ma jida me kake so kowace akwai lallabawa ji amma dai kamar ta farkon ta ce duk abin da kake so ba ki wato ba ba to gajiya wannan al'akuba aksha ba ni mun ce zuwa duniya a makka manya na to me faru sai ce udan bi ba alayhi mun aksha bai wannan manya manyan duwatsun gaba ɗaya za mu nike su da shi idan kana so fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi kira da min da Allah tabbata gare shi yake bal a yake wa malaika arju an yukhrij Allah min aslabihim ina so Allah madaukakin sarki ina fata ina tsammanin Allah zai fitar daga tsatsan su manya abdullah wa adahu waɗanda za su bauta wa Allah shi kadai idan kuka kace shi yanzu ba za ta haifi kowa ba la yushriku bi shay'a ba za su zo su yi shirka da Allah da kowa ba kuma sai da aka samu ya hayya bayyu muje zuwa an jundub bin sufyan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana fi ba'd al-mashayikh jundub bin sufyan yace annabi alaihi salatu wa salam wata rana ya kasance a ɗaya daga cikin yaƙoƙi wa qaddamiyat isba'ahu mun fada al-usbu tana da luga a jama'irin muhammadiyya ko luga tara ce da duk yadda ka biya dini ko ka ga wata ko baka gani ba duk yadda ka biya dalili ne in ka ga yanzu ya rubuta isba'uhu anawa to in ka zo kace isba'uhu daidai ne isba'uhu daidai ne usbu'uhu daidai ne isbi'ahi daidai ne luga tara ce ne don ma kasara fataha ko ce ka biya ta yi shi al'usbo na dan yaza a larabci ko mai kabiya wajen wata liba a cewa ka bata ko mai dini ne wane mutum fa kana dai ce hal an ci illa isba'i ko isbu'in ko usbu'in da minki wa bi sabilillahi malaki ai ma an ci shi ne halani annabi ya kalli dan yazan da yayi rauni sai daga cikin yakoki an ba rauni a dan yatsa sai ya ce ai ma an cike wannan dan yatsar ba komai bace ba komai bace ba ce dan yatsa da miki da kika yi rauni fa fi sabilillahi malakiki kuma a hanyar yakin Allah ne daukaka kalmar Allah duk wannan abin da kika haɗu da shi dan daukaka kalmar Allah ne karki da mu na'am haka annabi yake lallacin dan yatsan sa cewa duk abin da ka haɗu da shi dan daukaka kalmar Allah ne ba komai shikenan muje zuwa wani jindib bin sufyan radiyallahu ta'ala an an karko daga jindib dan sufyan Allah bada hukuncin sarki ya tara masa yadda kaga karkashin wannan hadisin ne yayi zaɓin za ku iya tuna hadisin kababu bin al-arad kababu ibn al-arad shine wata rana da persecution yayi yawa a Makka suka tafi gura annabi alaihi salatu wasallam suka ji ya rasulullah annabi yana ka gide a lokacin a jikin Ka'aba kacewa cutar wadda ake mana ta yawa ba ba za ka roƙa mana Allah ya ba mu mafita ba sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ku saurara ku annabawan da suka zo kafin ku akwai waɗanda sahabban su mabiyan su rami ake yi a sa mutum a cikin abin iyakansa a jebe kuma baya barin addinin akwai wanda kuma zuwa ake da zarto a yanka shi daga sama har ƙasa ba tare da ya bar addini ba haka annabi ya rika gaya musu wannan yace a raba mutum biyu yace amma haka bai sa sun bar addinin su ba akwai wanda taje mataji ake samu a rika taje namansa har sai ya mutu sai annabi ya ce to wallahi da yakin wannan hadal amr a ta yi tsira za ki domin sana'a ila hadra mu na rantsi da Allah wannan addini da kuka ganna ta tallarsa sai Allah ya cika shi tun daga sana'a Yaman har zuwa hadra mu sai Allah ya ta kowa sai ya karba addini to da ku yi hakuri ku yi hakuri ku ba Allah akan yanayin da kuke ciki kar ku rika gaggawa abu abu a hankali to sai kika hakura suka juyar ta to hadisin dindin bin Sufyan قال يجي اتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين wata rana annabi ya yi rashin lafiya bai tashi kwana biyu ba ya yi sallar dare kun ga sallar dare gurin annabi kullum dole ne ya yi al mujammil kumin laila kullum sai annabi ya sallar dare aw talata ko tsawon kwana uku annabi bai ba amma kaga ai ladansa da ake ba shi za su gaba da rubuta ba faja'at imra'atun sai wata mata da ta zo sunan matar aura bintu harbi yar uwar abu dubiyan bai kafira ce da ta zo ga rukuni mai tafiya ne fa kala ta ce ya muhammad ita wannan aura bintu harbi ne inni la arju an yakuna shaytanu ka kaddara kaka ina taya ka murna ina ma murna ina tsammani ina kyauta da san cewa shaytanin da yake zuwa ma ya rika gaya ma abubuwa yanzu ya rabu da kai domin duk kwana biyu shiru ta gaya ma wannan kalmar lamara hu qariba ka mundu laila dani ban ga ku tance ka kwana biyu au talatan ko kwana uku fa anzalallahu ta'ala wa duha shi ne suka rika yada gayyan shi kenan ma Allah ma ya rabu da kwana biyu uku ba labari kwana ɗaya ba a ji annabi ya ce komai ba biyu shiru sallar da rama baya yi ballan da ra'ayi biyu fatti Allah ya ce maka da ba shi da lafiya to shine ake ta yada wannan ita kuma wannan da ta buku a karfin halin da ta same shi Allah ya dokar da duha Allah yana rantsuwa da lokacin walaha wallahi ba ta ja sannan yana rantsuwa da dare idan ya lullube kowa ya tsit shine za ka ja ya lullube ka kowa shiru yake aiko shi za ka ce munafiki baya sallar dare a domin don a gani za ka to wa zai garka duk mai sallar dare baya za ka in kana munafiki ma ka koma sallar dare za ka daina Allah za ka daina yawwa saboda haka wannan ne za ta ma wanda aka rabbuka suna ta cewa ubangiji na ta ya rabu da ke yaban kwana da ke sai Allah ya ce ma wanda aka rabbuka Allah bai yaban kwana da kai ba wa ma kana kuma bai kyale ka ba walal akhiratu lalle lahira khairul laka ita tafi alkhairi a gare ka min al-ula fiye da wannan duniya wala sawfa yu'mika da tanu ubangijin ka zai ta baka fatar da har sai ka ce ka yadda Allah zai ta baka shine ba da suka ce shine bakin da za a yi alƙawarin da aka yi da annabi ya rika gaya mutuwa za a buɗe gari kaza za a buɗe gari kaza wasu ma sai bayan annabin ya bar duniya ya tabbata kamar zamanin da ya damu ba to na alƙawarin shine wanda zai ka yi ka rabuka fatar da Allah ya ce alam ya dika ya kiman Allah bai same ka bane a matsayin maraya ba'awa ya tattaro ka yi baka kulawa wajen ka zallan sahada sannan Allah ya same ka da baka da shari'a shi ne abin da yake nufi da can ba ba ai ba wahayi ba ba ai ko ka matsayin annabi ba fa hada yanzu Allah ya baka shari'a ka zama kiriyayye azzalan anan ba ka ta yake cewa ba yawa cewa baka da shari'a da can baka da shari'a kai da in ta zo ka kan kaje a ce da batacce ne kai yanzu ka shirya amma annabi alaihi salatu wasallam ya ce wato ba da can ba baka shari'a ba yanzu kuma Allah ya baka shine waje da kasu irin wanda ɗaya annabi yusuf suka gaya wa ɗaya annabi yakub suka gaya wa mahaifinsu kalu ya ko innaka lafi dalalika kadi ya abban mu har yanzu kana kan rashin sanin ka da dalalika kadi wajarka a'ilan Allah ya ce kuma mun same ka a'ilan a matsayin wa wato wanda bai da komai talaka ba abu na sai Allah ya wadata ka ba amma da yatima shi maraya na maraya ba za ta ga kada kai fi karfin sa abin nufi kada kai maskarfa karfa shine ba za ta ga alƙawarin shine karin jayi mutum karfa karfa saboda marayu ne zuwa su da kowa zaka je wannan matsalolin da ake samu sai kawai sun su danne ke karfiya da ke gaya wannan sai masa muna tattauna da shi akan wata matsala mahaifiyarsu wani da ta aura wasu su masu kula da ƙannansa da waye sun danne kuɗin motar sama da yake shiga wani ya ce ta lalace kuma yana da hawa misali ga yan gaskiya ba su da yawa sun hana su irin wannan abubuwan ya kai gida ya bayar sun koyi takardar sun ce ƙarya ne ba ba su ba irin wannan abubuwan da yawa sai nace bari in gaya ba wani abu ai yanzu ba wanda yake je lahira kowaye gidi rajin karatun da je lahira ya ce bai san cin dukiyar maraya haramun ba kina rantsa da Allah ƙarya ne ko bai je gurin karatu ba ya gani a TikTok ina gaya ba ko bai je gurin a TikTok yana latsa wani gurin zai ga cin dukiyar maraya haramun Allah ba ko a daji yake har yan daji yanzu kowa ya san haramun za ku ba wanda zai je je nace ku kwantar da hankalinku ku bar wa Allah kawai wajarka zalan ba wajarka ba amma da cewa bala wa amma sa'ila bala ta wanda yazo yana roƙon ka kada kai dala gafara tun da ruwa kai in ba za ka waje wata ne kawai kai jiru wannan shi ne wa amma bi ne kamar shi din dai wannan muna tsaye da shi kuma ajiya sai wani yazo ya bara da mata da miji har da yarinya a hannu a nan nan bakin kundilan nan sai na ɗauko ɗari biyar sai na bar wai sai da ya gaba shi kuma da wake zai je kyau mala ai wannan ai kayan ba na su bane ai ba na su bane aro wa kiran nan da yake aka yi man magana aka aka cewa ya dauko yaro na wurin diga shi buga yaron ne da kasa kuma sannan sai warin giya yake nace ba na cikin wannan dan ka ba da wurin nace ai na gurin zaka ga yanka dan zan bar shi nace ai faɗa zaka yi kafin ya bar gurin amma yanzu ya tafi me kake so ne masa nace da ka gani sai ka ga kana faɗa wallahi ba zan ba shi ba ko dine jar na ce irin wannan ne ni yanzu kai kake ba na wajibi ba jiwa wallahi na ce ai yanzu zaka to kaga irin wayannan wayannan mutane su ai za ma tare su ya zo an san ɗabi'a su aro yara yake wai har zuwa yake in ya samu kuɗin ya sha giya da za ka ba wannan kuɗi a wannan ba zuwa kace fala da ba wa amma ni ni'mati rabbika Allah ya ma ni'ima ba haddi to ka zantar ba a zuwa Allah ya ma ni'ima kullun ka rika yawo riga daban wando daban kai ka nuna mutane ba ka da kuɗi wallahi ba daidai bane wannan kana nuna Allah cewa Allah fa bai ban komai ba kana ga jama'a ne ba daidai bane Allah ya ma ni'ima a duniya ba ke amfani da kayan duniyar nan ba Allah in ka je la kabarin ka ba in ka shiga da likafani kawai za a kai ka ai kullum mu addu'a muke Allah ka ba mu mutum mu sha mu saka a to me zaka yi Allah ya baka idan ka more a duniya fi duniya hasana ta wa bil akhirati hasana wa kina azaban nar ita muke so mu yawa Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa dai Allah ka ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah maka kuskure sarki ka ya mu Allah ka yaje mana ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mutum ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon mutum muna roƙon Allah da sunayen sa jawa da gobin da madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka rika su da gafara idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani muna roƙon Allah da sunayen sa jawa da gobin da madaukaka kasar mu musamman jihar mu a kebance Allah ka zauna da ita lafiya wannan da ake tsarkar da ake da cewa za a faɗi sakamako ya ubangiji duk wanda zai zama mana da kai Allah dai kiyawar da Allah ka tabbatar da shi duk wanda zai zama mana fitina Allah ka sani Allah madaukakin sarki ka kawo mana da shi muna roƙo Allah da sunaye ta jawa da gobin da madaukaka duk wanda za su kawo fitina Allah ka sani Allah ka hana su Allah madaukakin zai sarki ka kara zuba mana a cikin duniya da lahira kun kai rayuwa da ake ba ma da shi da talauci Allah madaukakin sarki ka yawa su mu musulmi اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا ربنا فيما خافك وتقاك وتبع عبدك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نعم نعم نعم